نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'i littafin koyon ibada wanda muke karantawa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini yau ne muna yin litinin daren talata 25 ga watan rabi'u tsani watan hudu a cikin watannin musulunci hijira da shekara 1446 28 ga watan goma na shekarar miladiya 2024 don masu miliya musu manta ba a makon da ya gabata malai na mana karatu a game da abin da ya shafi sallolin da suka kubuce maka ya za ya ajiyar su e sun kai adadi nawa aka baka dama ka yi sallar da lokacin te zuwa yanzu ba tare da kayi wacce ramuwar idan ba su kai nawa ba ne dole sai ka rama su a baya sannan za ka zo ka jona wannan duka wannan mun karanta sha makon ne gaba haka ne a yau insha Allah za mu tashi a faɗin da malin ke cewa ƙada shekwa rahimahullah wala ya tanaffal man alaihi alqada haka ne ku wannan kuma shine darasin mu na 41 shafin littafi na 91 malin ke cewa wala ya tanaffal man alaihi alqada duk wanda yake ana bin sa bahin sallah to ba zai nafila ba ana ganewa ana bin ka bashin sallah to ba a dafa yana fila ba sai ka biya wannan bashi kamar ana bin ka kudi ne kuma kace za ka yi kyauta ai biyan bashin ya bi yawa duk wanda ake bin sa kudi kuma ga kudin a hannunsa akan yayi kyauta da kudin kwara ya biya bashi shine abin da ya fi zama wajibi ana ganewa to sallama haka ne man alaihi alqada'u wa la yatanaffa duk wanda akwai bashin da ake bin sa akan sa na sallah to ba zai nafila ana ganewa ah wala yusalli duha haka nan ba zai sallan walaha ba ita ma nafila ce ko wala qiyami ramadan haka nan idan ana bin ka sallah farilla qiyamu ramadan ma ba za ta yi ba wala ya juzu lahu illa shafa'a wal wutr abinda ya halatta a gare shi na fira idan shafa'i da wutr wal fajr da rak'ata al fajr ana ganewa wal idani da idi da ake na sallan azumi ko sallar layya wal khusuf da sallar da ake ta kiskuyewan rana ko wata wal istisqa ya halatta yi sallar ruwa ana gane ku waye juzu na wal-istisqa ko waye juzu liman alaihim al-qada an yusallu jama'atan idza stawat salatu idan gaba ɗayan mu nan ana bin musalla sallan nan duka ake bin mu ɗaya ce kaman azhar din jiya ko la'asar din shekaran jiya to ya halatta mai jami'in ta yi ana gane ba waɗanda ake bin su bashin sallah in dai sallah ta zama ɗaya ce to a lokacin ramuwar ya halatta zuje ya halatta shine wai juzu liman alaihimul qada'u an yusallu jama'atan wanda ake musu bashi sallah ya halatta su yi sallar su a jami'i idan sawat alaihim idan sallar ta yi daidai da daidai kowa sallar da ake musu wannan dinci wa man nasiya adadu ma alaihi min alqada wanda ya manta iya adadin sallolin da ake bin sa ya manta amma ya san ana bin sa din amma yayi ta tunani iya salloli nawa ake bin sa ya kasa tunawa to ya zai salla ajadan la ya baka ma hushan sai ta salla a shakku ya fitar da zuciyarsa yace kai yanzu kan dena biya a gane ko yayi ta salla har sai ya ji zuciyar ta ga musu ya biya ba shike na sai dai malike cewa albayan yani anna man kanat zimmatahu amiratan bi salawatin fa'ita duk wanda ya zamto ana bin sa salloli na farilla akwai nauyi a wuyansa na ginuwar salloli wanda bai yi ba su ne fa'itati wanda ta kuka ce maka ba kai ba fala ya shagilu bin nawafi to ba zai shagalta da yin nafila ba tarikan ma huwa alaihi bin wajibat ya bar abin da ke kansa na wajibi ba zai shigaltu da nafila ba ya bar abin da ke kansa na me na wajibi domin ita sallar da ake bin ka bashi wajibi ce nafila ko ba wajibi ba ce wala yusalli salatu taqawwa ba zai sallar nafila ba khattuha kamar sallar walaha wa tarawih da tarawih da ake a ramadan hatta yuqda ko kuma hatta yaqdi hatta yaqdi ma alai har sai biya biya abin da ke kansa min al-fara'id na daga sallolin farilla da bai ba li'annahu yanda al'amarin yake law salla alf rak'atin tadawuan da a ce mutum zai yi nafila raka'a dai dai dai dai har raka'a dubu ana ganewa yayi ta nafila iya kirga dai raka'a dubu maliki cewa ma ajazat ar raka'atay subh ba za su ɗauke mai sallar asuba da bai ba ba su isar mai game da sallar asuba kun bayyanta duk yawan nafila to ba ta kai sallar farallar ba ɗaya ba don domin ita nafila ana yin ta ne domin neman kusanci ga Allah domin ka ƙara wa kanka matsayi da martaba amma sallar farilla idan ba kai ba duka za ka ci kana gane ku sosai kuwa inda har ka kai shekarun balaga kake wasa da sallan farilla kan mutu to wallahi Allah ba zai baka ba dan domin shine makasudin ma zuwan ka duniya wa ma kalakatul jinna wal insa illa li Allah bai halicci ba sai dan mu yi masa bauta kuma ka ce ba za ka yi ba kaga ai baka so zaman lafiya ba kuwa amma imda amma da za ka shekara da shekaru kai na bila ba Allah ba zai kama ka da meribi bane kai sai dai ka bar farloli sun wuce ka ka bar garaba ta wuce ka amma a kama ka da laifi to shi ne in sallar farilla ka bar to shi ne mara kita da za ka yi ta nafila raka'a dubu to ba za ta ɗauke ma raka'a biyu sallar su ba ba ta ɗauke ba ana gane ba kun ga anan akwai ƙalubale da yawa da wa'ansu musamman matasa a lokacin ramadan za a je a yi ta hajjiri amma mutum ya fi kwanta kuma bai sallar su ba ga gani ba yau kenan eh ya je masallaci ai ta tahajjudi da shi amma kuma yazo ya kwanta bacci bai sallar ba wani ma ba zai tayi ba zai karfe 9 karfe 10 kaga ya kace wuta ya ki ya kuri wannan bai ba bai ba fara karfe tahajjudin ka sake sallar asuba shine gaskiyar magana sai malik ke cewa a walau ba ta dauki ma'ajazat ma'ajazat an raka'ata al-asr ba za ta kai raka a biyun sallar asuba ba za ta dauke ma wannan nauyi ba wa qad istasna min zalika sunan al muakkada mala yace an samu istisna'i dan togaciya ga wasu nafil fili wanda yace sunna ce mai karfi ko da ana bin kaza dan ka dau matakin ramawar ka tsare da zaka rama din to ba laifi bane waɗannan nafil fili da mala lissafo suka yi su ko da ana bin ka sallah ana ganewa domin suna da karfi li'itina ashari biha domin shari'a ta kula da su ta ba su muhimmanci kamar wanne da wanne wacce a kudu talabi a fil auqat kuma ita shari'a ta karfafa a yi su a waɗannan lokuta din allati ayyana wanda aka ayyana a yi su a lokacin daga cikin waɗannan nafilin da aka halatta ma ka yi ko da ana bin ka bashi akwai ashafa wal wutr a ce manzon Allah ko tafiya yayi baya barin shi da wutr a gane ku ko tafiya yayi bulaguro to in ya je inda ya je din to ba zai bacci ba sai ya shafa ido wutr domin girman wannan nafilin suna da girma kwarai da gaske ana gane a warkata al-fajr darkata al-fajr su ma suna da farala kuma lokacin su wannan takaitaccen lokacin ne an kira sallan asuba kafin neman ya zo a yi sallah da su ma ba a barin su su ma manzon Allah ko iya tafiya ne baya barin su domin wani hadisin ya ce rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a biyu da zaka yi bayan kira sallan asuba kafin a yi gajabi kuma an son samu ne kai a gidanka a ɗakin ka sai ka yi su na kuma ka tafi masallaci manzala ya ce alkhairun su ya fi duniya da abin da ke cikin khairun min ad-dunya wa ma fiha haka ma akin Allah ya kaga ce waɗanda ba sa yi ba karamar hasara su yi wanda a ce shi dimin da'iman baya rakatai litijin kawai in ya tashi ma dai yayi kokari yayi feda ya samu liman ya sallah ya jona wani ma kuma sai an yi sallama yake tashi shi kwata kwata baya rakatai litijin ya faɗa masa iya cikin masu tafka hasara masu tabka gagarumar asara a rayuwarsu a yau idan ka yi ta kafin asuba to an baka alkhairin da ya fi na duniya da abin da ke cikin ta haka da in Allah ya kai mu asubar gobe Allah ya baka iko kai haka za a ninka ma wannan daraja da lada da za ka shekara kana haka kullum za a ke baka wannan gwaggwabar lada khairun min ad-dunya wa mafiya kuma ga yace kai ce ce ba ta daukar lokaci fatiha kuliya fatiha kulwa an fahimci wannan ko a wannan kace kai jayayi takaitaccen lokaci ne amma da yake lokaci ne mai daraja sai aka samu lada mai girma to ita ma ko da ana bin ka bahin sallah ya halatta ka rubuta sai mun ji ka ya halatta ka yi mai ka kai rakatar lifijin wal aidain haka nan waɗanda ake bin shi bahin sallah ya halatta yi sallar idi ana bin ka bahin sallah ba a gama biya ba to kuma sai lokacin sallar idi ya halatta ka yi wal kusuf haka nan wanda ake bin shi bayan sallah kuma ga sallar roƙon ruwa a kafin ga sallar kiskewar rana ga sallar rashin lafiyan rana ko rashin lafiyan wata za a yi to shi ma ya halatta je je na aidi shi ana gadewa kusuf da kusuf malamai suna cewa kusuf bil kha kha as-sagira ana nufin kiskewar wata kusuf mai ka al-kabira shi kuma ana nufin kiskewan rana rashin lafiyan rana rashin lafiyan wata ana fahimta wal istisqa haka nan sallan neman shayar da ruwa idan ana buƙatar ruwa daga wajen Allah ana fita a yi sallar roƙon ruwa ko to wanda shi ma ake bisa bayin sallah wannan sallar ta roƙon ruwa ya halatta ya fita a shi wa annahu yajuzu liman liman alaihim salawatun fa'itat wa annahu yanda al'amari yake ya juzu ya halatta liman alaihim salawatun fa'itatun mustawiyatun waɗanda ake bunsu sallolin farilla waɗanda suka kubuce musu kuma sallar ta yi daidai da daidai ana ganewa sallah ɗaya ce ake bun kowa da kowa kuma Allah ya sa za ku rama ta a lokaci ɗaya to ya halatta ku yi jabi kuna ganewa man alaihim alaihim salawatun fa'itatun waɗanda yake bin su sallah wacce ta kubuce musu ba su yi ta ba har ta zama bashi to ya halatta su yi jami'inta a ɗan sun haɗu a lokaci ɗaya kama iza kana ala kulli wahidin minhum qada az-zuhr wal asr aw al-isha misali a ce kowa daga cikin su ana ana bin shi bayin sallan azhar ko la'asar ko isha'i to an yi salluha jama'atan ya halatta su haɗu su yi jami'i bi ajalin fadliha domin jami'iyya da farla ko da biyan baki za ku yi za ku biya ya jami to wannan jami'iyya da farla fahimto wa anna man kana alaihi salawatun fa'itatun duk wanda yake da jerin gessalolin da ake binsa ko ake binta yake a darasin dama akwai mata suna sauraron yawa ko ke ana binki salloli na farilla baki ba ko kai ana bin ka salloli na farilla baka yi ba wa nasiya adadaha kamanta iya adadin sallolin da ake binka ko kika manta iya adadin sallolin da ake binki fa alayhi an yusalliya adadan to yana kan sai dinga sallah adadi adadi la ya baka ma abu shak har ya zama ya kori shakkun da ke zuciyarsa ana gane ya yi ta sallah har sai ya ji zuciyarsa ta gamsu ya biya wannan bashi ana fahimtar wannan shine hatta adadan la ya baka ma abu shak libera'ati zimmatihi domin ya kubutar da wuyarsa ya sauke nauyin da yake wuyarsa allati la ta'sulu bi shakk wa san sauke nauyi irin na sallar farilla ba yiwa da shakka ko kokonto ba yiwa a sai ka samu yaki bal bi tahqiqi wa laqi sauke nauyin sallar farilla a wuyanka to ya tabbatu ne akan tabbatarwa da kuma yaki wa fil hadisi sharif ya zo cikin hadisi mai girma annahu alaihi salatu wassalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace da amma ya ribuka ila ma la yaribu kabar abin da kake hukunta zuwa abin da baka hukunta duk abin da akwai shakka ta shigo to ka koma abin da ba shakka ana fahimta inda da amma ya ribuka ila ma la yaribu kabar abin da kake hukunta da shakka ka koma kan abin da ba hukunta da shakka akwai shi a wa kama kala aidan kamar yanda ya faɗa kuma bi hadisi abi sa'id al-khudri hadisin aba sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto shakka ta shigo a sallarsa falam yadri kam salla bai san raka'a nawa yayi ba ya san dai yana sallah amma kuma memorin sa ya goce bai san raka'a biyayi uku yayi hudu yayi bai sani ba amma dai ga ya tsaye iya sallah ya manta adadin rako'in da yi a salasan am arba'a raka uku ya yi ko raka hudu to sai maza alake ce falle ɗarhi shak to sai yi watsi da kokwata ya jifa da shi wali ya bani alamar saikana sai ya gino a kan abin da yake da tabbas da ya gini to ya zai haka kana sallah sai kokwato yi kuma ana ganewa an ce ka kori kokwatan sai ka yi gini a kan yaƙi me misali haka ya za ka yi idan kai ne kwakwatan ya same ka ya za ka yi watsi da shakku ka yi gini a kan misali mutum ne raka hudu na raka hudu iya kwakwanta uku ya ko biyu yi yawwa ke bacci a biyu haka ne domin ukun ita ce kokwanta yawwa amma biyun yakini ne ine fale dar hishar wannan dama uku yake to iya kokwanta uku ne ko biyu kaga kokwanta a uku yake sai ya dawo baya mai da ita biya zuciyarsa sai ya ci gaba da sallar sa ine ya wali ya bani alamar saikana eh ban ji ba iya sallah ya raka uku eh sai dai kara sai gane mutum hudu ya karo eh yayi ba adini ya ba adini ba adini yayi gane ya wasu malik ya cewa sai koyi kwakwato wali bani alamar sai kana rawahu muslim wa hadha kama yasdiqu ala adadi rak'atin yasdiqu ala adadi salawat kamar yadda ka gaskata ana bin ka salloli to ka gaskata ka biya su an fahimta kamar yadda ka gaskata ana bin ka amma ka rasa nawa ne to kai ta sala sai zuciyarka ta gaskata ka biya fahimtu wallahu ta'ala babu sujudu sahwi babban babi ke an zo babban babi babi zai magana game da rako'i na kai sujjada ta kaure ba sahawi ana cewa sahawi sahawi rafkanwa kenan an bayyana eh rafkanwa as-sahaw kuma rafkanwan nan tana zuwa ta bangarori guda uku ko dai rage kai rafkanwa ka rage wani abu ko kai rafkanwa ka ƙara wani abu ko kai rafkanwa ta kokwanto an gane ku dama dalilan da suke sa a yi sujjada ba'adi ko qabli a bukuli ziyada da naqasu da kuma ashab kokonto ma iya sa a yi sujjada kuma kokonton kala biyu akwai kokonton da za ka rinjayar akwai kokonton da kuma ba za ka rinjayar ba kokonto na rinjayarwa ba da ba da ake kokonto kuma da aka rinjayi kokonton naka shi kuma kabli zan amma jona to sai malik ke cewa qala shaykh rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa yasjudu as-sahwi ko kuma sujudu sahwi ko wa sujudu sahwi fi salati sunna malati sujjada tarafkanwa da ake a sallah to sunna ne sunna anan sunna da yaran malaman hadisi ke ma'ana haka aka manzon Allah ya ba sunna da yaran masu fiqh ba an gane ko sunna a yaran masu hadisi ne abinda manzon Allah yayi ko ya faɗa da bakinsa ko ya ga an yi bi hana to ita sujud ta sahawi a sallah manzon Allah yayi shine ma'ana sunna ce domin manzon Allah ya aiwata a rayuwarsa ba wai sunna an kaga dama ka yin kaga dama ka bari ba ba wani ake nufi abin nan sai yake cewa farini qusani sajadatani idan ka tauye wani abu a sallah ka rage to za ka yi sujada guda biyu kafin qabla salam kafin kai sallama an gane ko ba'ada tamamit tashahudaini bayan ka kammala tahiyyanka bi ziyadati ba'dahuma tashahhudun akhar wannan kuma magana ce ta masu bin mazhabar Imam Malik ko an zo daga cikin malaman fiqh sune suka ce sai ka ƙara wata tahiyyan bayan ta farko amma abinda malamai suka furin jayarwa da abinda hadisi ya nuna ba za ka ƙara tahiyya ba tahiyya da kai kafin sujudin ta isar maka an bayyana wannan shine gaskiyar magana abinda malamai suka rinjaya awwalin ziyada kuma ƙari a sallah shi ma sajidatani ana sujada guda biyu ba'da salami bayan sallama an gane ko ba'da salam bayan sallama sujada bayan sallama idan an yi me an yi kari bi tashahhudin ba'da kuma da kuma tahiyya za a yi bayan su wa yusallim sannan kuma sai a yi sallama taslimatin ukra wata sallama daban da ba sallamar da liman yayi ba kai dama idan kana bin liman neman yayi zai yi ba'aji kai ba za ka bi shi ba ana ganewa idan zai yi ba'aji ba za ka bi shi ba sai ka zauna yayi ba'adin sai yi sallama idan ya sallama sai ka tashi sai ka ci ko abin da baka yi ba idan ka zauna kai tahiyya ka gama kai sallama kai kai ba'adin kai kuma an gane da kyau in ka bi liman ba'adi da gangan ana bin ka wani abu baka cika ba to sallaka ba dai ba sallaka ta rufi a ya kuke gano na a haka ne mana haka ne ita ƙabli ita ce wanda dole dama sai an yi da ake sallama ita tana da sauƙi amma ba a ji sai an yi sallama ake yi ta kai kuma da ka zo masa buki ne an yi wani abu baka nan to don ka gani man ya ce assalamu alaikum ya mai da gohin zai su jira guda biyu kai kuma ana bin ka wani abu baka cika ba to kai zaman ka ka iya ma sallama ka tashi kawai iya cewa assalamu alaikum ya sallame ka shi kuma sai ba'adin su da hi da mamun da ya fara sallar da su fahimtu dole ne mana kuma koda baya nan ba'adin ta kama liman koda liman a raka'an farko ba'adin ta kama shi kai kuma ka zo ka samu raka'an karshe liman yayi ba'adi kai ma an ka cika sai kai ba'adi a sosai ba sai ka yi yawa yau wannan shine sai ma dace cewa shine yasya bi tashhudin ba'dahuma wa yusallim taslimatan ukra wa man nakasa wa zada wanda ya samu tawaya a sallarsa da kari a lokaci da ya rage wani abu kuma ya kara wani abu sajada qabla salami sai su da qabli domin bangaren rage wani yake rijaya an bayyana ita wannan sujuda guda biyu ta qabli da ba'di qabli ta fi karfi qabli ta fi karfi akan ba'di da a ce ba aji za ta kama ka baka yi ba kamanta to ko da shekara ne in ka tuna sai kai ko da shekara amma idan kabli ce baka yi ba har in abin ya dan sauke to sallar ta lalace ka yi kage sai ka sake ana fahimtar wannan yawa kuma da kabli za ta kama ka kamanta ka yi sallama kafin ka yi ta to sai ka yi ba da shi kira yaki sai ka yi ba da to za ka da ka goge sallama ka yi a ba zai yi ba sai ka yi sajjira bayan ka yi sallama a maimakon kalli da ba a mai jona maliki cewa albayan ya'ani anna sajdatai lijabr al-khalal al-waqi'a fi salati sahwa maliki cewa wannan sujudi guda biyu ake lijabr al-khalal domin a dora wata karaya ita sujjada qabli kuma dori ne kamar kai ne kake sallah kai targade ko ka karye to wannan bandejin da za a daure kaga ai yayi ya ya abin nan ya rufe ciwon ko kine kuma dalilin da zai zama tsawaraka ga ciwon to ciwon da ka yi wa sallah na ka tauye wani abu ko ka ƙara wani abu to wannan sujjada za ka yi za ta je ta maimakon wannan gurbin matsalar ita ciki ki ta gyara shi ana fahimta kine ne jabari da khalal domin daure waccan karayar alwaqi fi salati wani ta a cikin sallarka sahwan wanda ka yi ta da rafkarwa amma inda gangan ka yi ba sallar ta ɓaci in ka ƙiƙin wani abu da gangan to sallar ka ta ɓaci ba ba da ko kabli za ka yi ba ki yi sake ta sahawan ɗin na sahawan da rafkarwa da rahin sani ba ka yi wani abu ba an gane ko da rafkarwa da rahin sani to ana bin ka bani sai ka yi sujjada kafin sallar ka ta cika amma inda gangan ne ba a buƙatar wani sallar ka ta rubuta kuna fahimta ya ce to ita wannan sujada da ake domin cike wancan gurbin da ka bari ta yi maganin da sallar ta koma ta daidaitu ta gyaru ya ce min sunanin mustapha sallallahu alaihi wasallam iya cikin sunnonin manzan Allah kun ga ta dawo ko sunnarsa ta aiki ke sunnatul mustapha alfi'iliya sunar annabi muhammadu ta aiki ma'ana manzan Allah yayi rafkanu a sallah kuma yayi sujada da yayi ba aiki ana gane wannan yawa sai ma da yake cewa bitashahudin wa ba'da huma yusallim da tahiyya da zaka yi bayan da kuma kai sallama wa anna sawa fi salati ita rabkanuwa a sallah wannan karatun yana bukata da Allah ba shi kulawa ta musamman yadda ka san masu mati haka yake iya da wahala sosai kuma formula ne idan ka rike formula shikenan yawa idan ka rike formulan shikenan amma an baka rike formulan ba za a yi tayi wallahi ba gane ba kuma wannan karatun ya fi kowane karatu wala a sallah kuma duk wanda bai fahimci wannan ba wallahi bai iya sallah ba bai iya sallah ba ana fahimtar wannan karatun iya da matukar muhimmanci sosai sai ma ce cewa wa anna sahwa ita rabkanuwa a sallah as-sahwa fi salati imma li tarki sunnatin muakkadatin rafkano da za ta sa ka yi sujjada ko dai ka bar wata sunna mai ƙarfi a cikin sallarka an fahimta litarki sunnati mu'akkada ba aksa sunna mu'akkada guda ɗaya ko fiye da ɗaya ta ji rigi kenan wani ya shigo kenan wa in ma li ziyadati sunnatin mu'akkadatin ba aksa ko ka ƙara wata sunna mai ƙarfi a sallarka kai ƙari kayi ta ba a gurbin ta ba ƙari ce ɗaya ko da yawa mun samu ziyada kenan nan na farko na kasu wannan kuma ziyada a gane ko au sunnataini khafifataini fa aksar ko kuma sunna guda biyu ba masu karfi ba sunna ne guda biyu amma ba masu karfi ba a cikin sallah to su ma suna sababa kai sujada ta sahwi au li ziyadati fardin ko ka ƙara wata farilla fasa'idan ɗaya ko abin da ya fi ɗaya farillar kenan amma duna mithlu salati wanda bata kai a ce maimaita sallar kai ba kamar ka ƙara raka'a ɗaya ko ƙara raka'a biyu an fahimta amma idan asuba ce ka ƙara raka'a biyu to sallar ta wuce ba za ka ce za ka yi ba'adi ba duk sallar da ƙarin ka yi daidai da yawan raka'o'i sallar to ta tahir kai to yanzu ma ina kake da nutsuwa da za ka yi za ka maimaita sallar a arab kano sai dai ka yi rage yawai za mu rage ai sai kin ware garmu ake ai kuma gaskiya bane amma inda za ka yi sallah ka yi rafkanuwa sallan asuba ka yi rafkanuwa ka yi hudu to sallah asuba ba wuta za shi ne ka sake wuta da azhar za ka yi raka a takwas to ta tahi daga aiki duk sallar da ka maimaita yawanta da rafkanuwa to ta tahi daga aiki amma haɗa raka'a ɗaya a za ka ƙara ka'a biyu a azhar ko al'asar to shi za ka yi ba a jiki an bin jana shi ne fasa'idan duna mislu salati koma bayan kwatankwacin sallar amma idan ƙarin ka yake kwatankwacin sallar da ka yi to sallar babu ta daga yi au an ya kuna sahau bi ziyada wani kusan ma'a ko sahawin ya zama to ƙari da rage sun haɗa a lokaci daya ƙari ka yi a wani gun kafin kai sallama kuma ka sake rage a wani gun kafin kai sallama ka ƙara ka rage an fahimci wannan muhimma sabab ne na me na sujudu sahwi a sama dama can ya ce wa man na kasa wa zada sujjada qabla salami ko yawa wanda ya rage kuma ya ƙari a sallah zai kabli a sai ke cewa faqala yace fa inna lin nuqsani sajadataini qabla salam idan kai ragi a sallah kafin kai sallama ana buƙatar kai sujjada guda biyu wal ziyada sajadatayn ba'da salam kuma ƙari a sallah zaka yi raka'a zaka yi sujjada sujjada biyu kafin kai sallama amma wa iza tama'at ziyadatu wa nuqsan idan aka samu a sallah ɗaya ƙari da ragi suka haɗu kamar misali ka zo ka yi raka'a ɗaya sai ka zauna har ka fara tahiya nan ne kai eh a rigi kuma raka'a ɗaya ana zama raka'a ɗaya ana tahiya kan ƙari ne to idan a raka'a ɗaya ka zauna kai tahiya eh ka tuna ai a raka'a ɗaya ta kake kaga me baro ana kai ƙari to za ka tashi idan ka tashi idan ka kawo raka'a ta biyu ita ce wanda halal ne wajibi ne ka zauna kai tahiya kuma sai ka manta ka meke kuma ita kaga ga ƙari a ta farko ga rage a ta biyu shi ne wa wanda ƙasa waza da nake to idan har haka ta faru ko kwatankwacin haka ya faru a sallah to kabli za ta yi idan ka je ƙarshen sallah ka kayi ta yaka ka ce assalamu alaikum sai ka mai da goshin ka ƙasa kai sujada guda biyu ka taso ka zauna sai ka ce assalamu alaikum wannan sujada guda biyu ta warkar da wacce matsala an fahimci maganar yawa to shine abin da yake nufi ana yake cewa a domin shi bangaren rage wa iza jama'at az-ziyada wa nuqsan ma'an idan sallah aka samu ƙari da ragi a hada sallah daya ghalaban nuqsan ala ziyada ana rinjaya da bangaren ragi akan ƙarin wa sajada qabla salam sai kai sujada kafin kai salam ana ganewa yake cewa amma kaunu sujudi sahwi sunna amma kasancewar sujada ta rabkanuwa a sallah ta zama sunna fa fi'ilihi alaihi salatu wasu kaga ya ƙara dawo da maganar nan yace aikin manzon Allah ne ba ba wai sunna ce wai in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari ba ka kili ba yace fi'ilihi alaihi salatu wassalam haka manzon Allah yayi lokacin da ya samu rafkanwa a sallah haisu sajada alaihi salatu wassalam li sa'win fi kulli min ziyada wal nuqsan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjadar qabli yayi ba'i yayi ragi yayi qabli yayi qari yayi ba'i abinda kama kama kama kama kama sanaqifu alaihi bima yati insha Allah kamar yadda ga bayanai nan malam zai kawo misalan da manzon Allah yayi sahawi yayi qabli da abinda manzon Allah yayi kuma yayi ba'i kuna bayyana al af'alus salat wa aqwaluha salasu aqsam balan sai yace af'alu salati wa aqwaluha salasu aqsam ayyukan da ake a cikin sallah da maganganun da ake a cikin sallah guda nawa ne kala uku ne wannan karatun ya kamata kowa ya same shi a waya in ya koma gida da bibitin sa ina mai ina nanata muku ne domin na san wahala da na shari'a nan kun na san ina tunawa an gane da yau yawa kuma in baka fahimci wannan ba har yanzu akwai sauran ka a sallah gaskiya domin dinke baraka a sallah ita ce iya sallah ba iya tsayuwa ko wani kira'a ba ko a'a dinke baraka an tafa ana gane ba dan shedan an ce iya dariya ga mutumin da ya ya kasa gyara sallah sai watsare sake kafara harama to idan ya zo da dinga masa dariya haka ne eh a kusa ne mai zaman kansa mana amma ana so duk yadda aka kai kayi kayin ka dabalbalan akwai hanyar da za ka dora ka wuce to haka ake so ka zama ka zama kwararren direba a sallah yawa kwararren direba ka san kona da shiga da tudu da gangara duk ka sani wannan kuma wajibi ne akan kowane musulmi da musulma ka zauna ka koyar ba dole bane amma kai ka sani domin ka gyara kanka dole fahimtu sai malik ya ce al'awwal na farko al'arkan daga cikin ayyukan sallah magana ko aiki akwai rukuni an fahimta rukunin nan suka ce kamar kabarar haram rukuni ne a sallah kamar fuskantar alƙibla rukuni ne a sallah kamar suturce al'aura rukuni ne a sallah an fahimta to waɗannan sun suka fi komai ƙarfi a sallah sun fi komai ƙarfi inda aka ce abu rukuni ne to sallah ba ta yi wa sai da shi an fahimta sallah ba ta yi wa sai da shi ita sujjada kabli ko ba a ba ta maganinsa har sai ka maimaita abin sannan ka yi sujjada an bai bijan nan shine arkan kan raka'a aw sajada kaman raka'a guda ko sujada ko kuma ruku'i da sujada kaga nan yace ruku'i ma rukuni ne sujada ma rukuni ce an fahimta yanzu misali daga tsayuwarka ka kabbara sallah ka karanta fatiha ka karanta sura ko sai ka tafi sujada ba ruku'i an ba ruku'i to ba za ka ce ba ka ci gaba da sallar ka ba idan ka gama za ka yi ƙabli domin rage ka yi to ba zai yi ba domin girmansa sujjada ya yi wa sujjada nauyi ba za ta yi daukansa ba a gane ko da sujjada da ruku'i da karatun fatiha da kabaran harama sun yi wa sujjada nauyi ba za ta yi daukansu ba sai an maimaita su sannan a yi sujjada an bayyanta idan shi wannan matsala ta ruku'i matsala ce guda biyu idan baka yi ruku'i ba daga tsayuwar sallah fatiha sura ka tafi sujada to idan ka je kai sujada kana da zaɓi kana sujada sai ka tuna baka yi ruku'i ba to ka dawo baya ne kawai zaka yi reverse zaka ɗauko ka beke tsaye ana so ka ɗan maimaita wani abin na karatu kaban aya biyu ko uku sai yi sabon ruku'i a fahimta sai yi sabon ruku'i sannan sai ka wuce da sallarka idan ka kammala za ka yi ba'adi domin wannan rukuyin farkon kai wannan tafiya su da farkon ƙari ce an fahimta tafiya har su da farkon ƙari ce ba ta cikin sallarka abin da ka manta rukuyi ne ka dawo ka yi shi ba'adi za ka yi idan kuma baka tuna da baka yi rukuyi ba sai da ka yi sujjada ta farko ka yi sujjada ta biyu ka ɗago ka tsaya ka fara karatu raka'a ta biyu to automatically wannan raka'a ta farko babu ita ina ilga'in raka'a zaka yi deleting ɗinta daga sallarka ita wannan ta biyun sai ta matso ta hau matsayin ta farko matsalar ruku'i da sujada haka ake yi idan baka yi ruku'i ba ko baka yi sujada ba haka ne idan a kusa ne zaka koma ka yi su sai ka dora daga yadda ka tsaya idan ka kulla wata raka'a a saman su to wannan raka'ar babu ita idan ka gama kuma kai ba ne ina fata kuna ganewa a ina za ka yi sallama sallama ta shiga ba babu sallama a sallah gaba ɗaya sallah za ka sake kwamfaliti ne inda har ka fice daga masallaci ba ka yi sallama ba da kabbaran harama da sallama in je ba a yi su babu sallah sallah ba ta yi ba abin zannan amma in a kusa ne ka gama ta yi ba ka yi sallama ba sai ka ɗan koma ka fara azaka sai ka tuna ba ka yi sallama ba to a take suka ce assalamu alaikum sai ka yi su jira ba ɗan biyu amma har ka fita daga masallaci gaje shago gaje gida ka tuna ba ka yi sallama ba to sallah ta rushe yawa sai ka sake sabuwar sallah to wannan su ne arkan awil fatiha awil salam ka gani ko ko fatiha ko sallama duk rukuni ne wannan sujjada ba ta ɗauke su sai an maimaita su farukunu almansiyu rukuni ɗaya daga cikin waɗannan da mala ya kawo da waɗansu ma da bai kawo ba idan aka manta rukuni a sallah la yunjabaru bi mujarrad sujud baya ɗoruwa da yin sujada kawai baya ɗoruwa manta rukuni bai matsalarsa ta fi ƙarfin ta gyaru a da sujjada sahu kamar targaɗe ne da karaya ko ko karyewar kafa ko yankewar kafar ma an fahimta sai an yi aiki fiye da targaɗe bal yajibu tudarakahu in tazakkarhu bi qurbi to wajibi ne ka dawo ka maimaita abin inda wuri ka tuna kuna fahimta bal yajibu ya zama wajibi tadarakuhu tadarukuhu ka riski abin da ka manta na mai arkan rukunin da ka manta baka yi ba wajibi ne ka dawo ka riske shi in tazakkarahu bi qurbin idan ka tuna a kusa kama abin da na faɗa muku bai yi sallama ba amma kuma bai daɗe ba ya ɗan kama a zakar sai tuna bai yi sallama ba kai sai yi sallama an fahimta yawwa bai yi ruku'i ba ya tafi sujada amma ya kai gohinsa ƙasa ya tuna bai yi ruku'i ba to sai ya dawo yine tattudarakahu in tazakkarahu bi qurbi fahimtu yau in ka tuna a kusa ga yadda zaka yi sai ka dawo ka riki abin da baka yi ba au yau ba zai karanta fatiha ba ai fatiha ba a maimaita ta yi har inda ya yi fatiha ya yi sura ruku'in ne bai yi ba to malamai sun ce idan ya dawo ba zai karanta fatiha ba ana so ne hima mustahabi ne maimaita ayoyi ana so ne amma ma baka maimaita su za ka yi ruku'in ka da biyu ko cikin ana ganewa au i'adatu salati in dala idan ka bar ɗaya daga rukuni ya tsawaita sallah zaka saki ina i'adatu salati in dala ka bar rukuni a sallah ɗaya daga waɗannan abin da mala ya kawo har abu yayi tsayi ka fita can sai ka tuna to idan ka dawo sallah zaka saki li hadisi musi a salatahu sai mala ya kawo hadisin wannan wanda yake muni na sallar sa dinnan musi a salatihi wanda yake muni na sallarsa lema taraka al-i'tidal wa tumarina abin da ya bari a sallarsa rukuni ne guda biyu nutsuwa da daidaituwa ya samu zala ce irji fa salli fa innaka lam kaga ba fatiha ce bai karanta ba ba ruku'i bane bai yi ba ba sujada bace bai yi ba ba sallama bace bai yi ba ba alqibla bace bai kalla ba duk yayi me yasa manzo Allah ya ce sake sallar sallar zaba dai ba bai nutsu a sallar sa ba bai daidaitu ba ko suna cikin farilai ko al-i'tidal wa qawariya barin su din sai yasa sallar ba za ta tsoro ba ta lalace kun fahimci wannan kun ga wannan misali ne a kusa da kowa zai fahimta in an bar rukuni to sallar ba ta yi ba ta yi ba yasa manzo Allah ce ko ma ka sake sallar ka ba ta yi ba da gyara ne sai manzo Allah ce ko ma ka gyara ku kaza eh kai shi da bai shikenan ko ko ma ka yi abu kaza kai kabli amma sai ko ma ka sake sallar complete ba ta yi ba domin an far itidal wa qumariya waja'a musallaman sai zo yake wa manzon Allah sallama yayi sallar sa sai zo ce manzon Allah assalamu alaikum fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah ya amsa mai sallama yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallar ka sallar ka bata yi ba kaga wani shi yaji ya ce nasara ai domin a gaban manzon Allah ya manzon Allah ya sake masa yanzu abin tunanin da abin kukan kai yanzu wa zai gyara ma ni wa zai gyara ma an ce ka zo gun karatu ba za ka an ce ka sa littafi a gaban malami ba za ka sa kuma irin wannan matsalar ta same ka kuma ina muku rantsuwa da Allah tun matsala a rayuwarka ta musulmi in ka je gaban Allah in dai ba matsalar sallah ba ta tana da su tunda manzon Allah ya ce ita ce abin da za a fara bincikawa yake awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamati as-salah sallah za a fara bincika idan sallah aka yi sa'a ta yi daidai to dukkan aiki ma Allah ya yi shi komai ya tafi ta ba amma in aka duba fayil din sallah kai da matsala to babu da gyara ta wannan shine gaskiyar magana kamar misali ka zana ne ko ne kowa ya amma ba masu ingilishi amma duk bakwai din ka samu kare ne amma ba masu ba ingilishi idan kana neman admission za ka samu za ka samu admission ba masu ba ingilish eh babu yadda ka san haka da ka je jami'a da takardar ka ta secondary ba masu ba ingilish ba science kuma ka ce kana neman admission a faculty of science kasan gari kake yi waka wallahi tallahi nake faɗa muku samun rahamar ka abun Allah a gobe alkiyama to ka kiyaye ka ji da sallah mai kyau yanda ka san wannan takardar ba za ta yi amfani ba a can da ka je nema to haka wallahi tallahi aikin ka ne ba da ba abin da zai baka yasa ba abin da manzon Allah ya karfafa magana a kansa kamar sallar nan ita ce manzon Allah har dab da ajalinsa an ce ma bai fi yan awanni ya koma ga Allah ba yake cewa as-salatu wa ma malakat aymanu ku kiyaye sallah ku kula da sallah sannan da abin da Allah ya mallaka muku na matanku na aure da bayo ku kula da su kar ku zalunce su to wannan iya cikin maganganun karshe karshe na manzon Allah rayuwarsa kaga al'amari ba wasa bane ba manzon Allah ce ko ma ka sake sallah ka sallah ba ta yi ba yanzu da yawa suna sallah sallah ba ta yi ba amma ba wanda zai ji musu saki babu har ma an kace wani gyara sai yake jin haushinka tun kafin a haife ka muke sallah ko aina ma yayi karatu da da da da kuma in dai ka je da matsalar wannan sallar ba inda zaka je ka gyara ta lahira ba a gyara kuma wata rana manzo Allah ya ga wani iya wannan sallar ta gaggawa ya kai wurin sai dora da gaggawa da kuyi da gaggawa yace law mitta ala hadha la mitta ala ghayril bil da ka mutu kana irin wannan sallar to da ka mutu kai ba musulmi bane a gaban Allah kai ba a musulmi kake to da aikin ba na wasa bane aikin iya da bukatar jajircewa da dagewa da ƙara mai da hankali a buɗe da fahimta da nutsuwa da ku neman ilimin ta kuma sallah ba a gama karatu kullum in ka ji ana magana sallah tsugunna za ka ji wani abin da zai amfani ba maki kana wada ba a kuskure sai ka ji yadda ake ga gyara ba maki da ka yi wa wani abu saɓanin fahimta sai ka ji yadda yake sai ka gyara duk inda ka ji ana magana sallah kar ka wuce domin ita ce rayuwar da an bai nan sai malik ke cewa a irji fasalli fa innaka lam tusalli wannan hadisin ya cikin littafin bukhari da muslim asani a aiki na biyu a sallah mun ji rukuni ko dama ce kashi uku ne akwai rukuni to mun ji rukuni mun ji matsayin sa na biyu as-sunan akwai abubuwan da ake ce musu as-sunan a sallah ka tashahudi kamar tahiyya tahiyya idan baka yi ba to ba za ka dawo ka yi ta sujjada za ta dauke ka yanzu misali kayi raka'a biyu za ka zauna ka yi tahiya ba ka zauna ba sai ka meke har in hannunka ya rabu da ƙasa ka yi haka ka ɗaga hannunka to ba za ka dawo ba ko da ka tana ba za ka dawo ba sai ka meke kawai idan ka je ƙarshe ka gama tahiyanka ta ƙarshe kafin ka ce assalamu alaikum sai ka koma ka yi sujjada guda biyu ka dawo ka zauna sai ka yi sallama shi ke na matsalar ta wuce a fahimta yawwa matsalar ta wuce idan ka manta tahiya in dai hannunka ya ciratu da ƙasa ba za ka dawo ko da suna ce masu subhanallah subhanallah ga jali su in kai liman ne ka ci gaba da sallar ko ana gane akwai wanda yake cin ya je wani ku iya sallah irin masallacin nan na kuma masallacin tisha ne ko menene aka ya manta ya zo raka ta biyu bai ta iya ba sai meke to ya san aka meke ba za a dawo ba sai yake ce mai subhanallah subhanallah iya jinsu bai dawo ba ko sai wani meka hannu ya jawo rigar daga ne yau yi kanu ya shawo su ya zauna to da ya manta wallawa ana gane yawa sai malik ya cewa a katashahudi aga haka ne ko wa sura ba'd al-fatiha da kuma misalin karanta sura bayan karatun fatiha ita ma sunna ce dan kai rukuyi ka manta ba karanta sura ba za ka dawo ba an bayyana sannan wasur wal jaha da bayyanawa gunda ake bayyanawa idan ba kai ba da koyewa gunda ake koyewa idan ba kai ba duk suna cikin sunan wanda sujada tana maganin su a fahimta fa sunnatu ita sunna mai wannan matsayin a sallah da irin wannan yaran tujibaru bi sujud tana ɗoruwa da sujada ba yi kamar mai ta idan ka manta tahiyya baka yi ba ko ka manta karatun sura baka yi ba ko ka manta ka bayyana gunda ake boyewa ko ka boye gunda ake bayyanawa to idan ka ji sujada zaka an bayyanta mu dawo dai kaman tahiya in baka yi baraki ne kabli za ka yi idan karanta sura bayan fatiha baka yi baraki ne kabli za ka yi an gane ko idan boyewa ne gunda ake bayyanawa ka boye gunda ake bayyanawa raki kai kabli za ka yi idan bayyanawa ne gunda ake boyewa ƙari kai kabli a ba'ari za ka yi an bayyanta wannan wannan shi ne sai malik ke cewa a tujibar bi sujud a wa yaqifu makamaha ita wannan sujada ba ali ko kabri za ta je ta cike wancan gurbin ine taqifu maqama an gane ko li hadisi abdullah ibn buhaina akwai hadisin sahabi abdullah ibn buhaina Allah ta'ala ya kare da shi ali ce cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama min salati zuhur ya miƙi tsaye iya sallar azhar wa alaihi julusun wanda ake zama bai zauna ya yi raka a biyu maimakon ya zauna ya tahiya sai meki an fahimta sallallahu alaihi wasallama falan ma atamma salatahu lokacin da yaje kammala sallar sai cika sajjada sajjadatai sai sujjada guda biyu kafin yayi sallah mun ga matsalar ta wuce wannan sujjada tana dinke wannan barakar ba sai ka mai ta biyu as-salisu na uku daga cikin mun ce akwai arkan akwai sunan to sai al-fada'il wal mustahabbat wannan shine kashin ƙarshe na ayyukan sallah akwai rukuni akwai suna akwai kuma fada'il wal mustahabbat an bayyana wannan sai yace cewa as-salis al-fada'il wal mustahabbat min as-sunan daga cikin sunonin abinda manzon Allah ya aikata a cikin sallah a katakbira wahida kamar kamanta baka yi kabbara guda ɗaya ba an bayyana ba daga hannu ba kabbara ko daga hannu daban kabbara da malik ya ce wa rafa'ul yadayn inda al-ihram ka zo ka ta da iqama sai ka ce Allahu akbar amma baka riga ana yin ka wannan musahabi ba shi da matsala ba wani sunna ba za ta yi amma yanzu nan fa sunna al-mustahabba ita sunna mai matsayin mustahabbi la yasjudu li tarkiha ba a yin sujuda dan bata in dai sunansa mustahabbi a cikin irin aikin da manzon Allah ya yi na sallah amma malamai sun ittifaqin wannan abin mustahabbi ne to idan ka manta shi na manta ba ma sujudar zafi a kai an fahimta ina la yasjudu shirkiha fa man sajada laha duk wanda ya bar mustahabbi yayi sujada dan ya bar mustahabbi fadalat salatu sallar sama tana iya rushewa gaba daya li hadisi Umar ko kuma li hadisi Ibn Umar hadisin dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi Ali ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sahawa ba a sujida ta kabli ko ba ali illa fi qiyamin an jilusi sai mutumin da ya meke bai zauna a tahiyya ba ya meke bai zauna a raka'a ta biyu ba an gane ko au julusun an qiyamin ko ya zauna gunda ba zama ake yi wannan zai sujida kabli ko ba ali رواه الدار القطني والحاكم والبيهقي واما جبر النقصان كدنكي بركان رجي da kai a sallah kai ragi zaka dinki barakan ragi fasajadatani qabla salam sujada ne guda biyu kafin kai sallama ba'da tashahhudain bayan ka kammala tahiyya ma aziyadatin tashahhudin aka wannan na faɗa wa kaida ce ta malikiya amma malaman hadisi sun saba wannan ba wata tahiyya za a ƙara a gane ko har in kayi tahiyanka na farko ba kai sallama ba kai kabli daya dago ka daya ka dago biyu kana daidaita za ka yi sallama shi an bai janna amma ƙarin wata sabuwar tahiyan to masu bin mazhabar Imam Malik su ma wa'ansu daga cikin su ba duka li ahadith al-atiya domin akwai hadisi mai zuwa ijma na daya hadis Abdullah ibn Buhaina al-madhkura anifan hadisin Abdullah ibn Buhaina da muka ambata shi a bayan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama fi sallati dhuhr ya miƙe a sallan azhar da yake wa alaihi julusun wanda ake zama bai zauna falamma atamma salatahu lokacin da ya kammala sallar sai ya cika sajada sajadatai sai ya sujada guda biyu fa kabbara fi kulli sajada sai ya kabbara a kowace sujada in za ka yi zaka ce Allahu akbar sai ka je kai gujin ka kasa idan ka dago ka sake zama sai ka ce Allahu akbar sai ka koma na biyu an gane ku shine fa kabbara fi kulli sajada wa huwa jalis iya zaune qabla an yusallim kafin yayi sallama wa sajada kuma nasu ma'ahu mamunsa da suke bin zuwa suke bi shi an gane ku idan liman zai qabli to da kowa za a yi amma in zai yi ba'adi da wanda aka fara sallah da su zai yi wanda ake bin su wani ba a sallah ba za su yi ba'adi ba sun cika an bai shi wannan sai malik ke cewa sai sahabbai annasu sahabbai kenan eh suka yi sujada ma ahu tare da shi makana ma nasiya domin cike gurbin abin da ya manta min al-julusi wanda zama da bai ba kunga matsalar ta sake fitowa fili ke yi sujada kabli ya manta zaman mai zaman tahiya da ake yin sa arka a tafi bai dawo ya maimaita zaman tahiyar ba sai ya ci gaba da aka je karshen sallah sai yi sujada kabli kafin yin sallah fahimtu hadisi mai namba da biyu hadisi mugira bin shuba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mugira bin shuba yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tashahada ba'da an rafa'a ra'sahu yayi tahiya bayan ya dago kansa daga sujjada na karshe na ba'di ko qabli baina sajadatayn sa'u da ya sujjada ta rabkanwa qabli ko ba'di sai ya sake wata tahiyar injiwa imamul bayhaqi wa fihi maqal hadisin ya da rauni kaga maimaita tahiyar hadisin bai inganta ba gaskiya a fahimta har inda ka yi tahiyan farko wanda shine abin da malamai suka rinjayar ta wadatar wala hu shawahid amma iya da goyen bayan wasu hadisa to ina ganin za mu tsaya ko lokaci ya cin mana insha idan muka dawo za mu tashi hadisi mai namba uku insha muna nan dai a cikin matsalar kabli da ba za mu dade muna karatu abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kwambita Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba wannan shine darasin mu na 41 a cikin wannan littafi kuma abin daɗi wannan darasin gaba ɗaya duk suna nan a gungin media akwai malam isa da yake kula da midiyar mu audience duka yana tun daga farkon littafin har wannan darasin da ya wuce saboda idan ba mun kammala littafin za a sami complete in Allah ya yi Allah ya mana albarka Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya cikan mahaifanmu Allah ta'ala ya musu rahama ya sa da mu da su aljanna ce kuma Allah ta'ala ya ƙara mana fahimtar addini ya ba mu ikon gyara kusakuran Allah ya ba mu ikon tuba kafin mutu Allah ta'ala ka warkar da majigitan mu Allah ka cikan magabatan mu Allah ta'ala ka samu yi lafiya mu mana na'am akwai tambaya na'am
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya tambaya bayan ya sallan ma yana tambaya ne a tsarin kawai da cewa yin shi ya falala ko kuma yin shi a masallaci. Sannan kuma yin da kan fati a duk wani
Na'am. Harakata al-Hijr yansa a gida ya yi domin haka mazan Allah ya ke sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi ya yi abubuwansa na ibada aka kira sallah to sai ya rakata da hijira a gida sannan kuma sai ya dawo yinsa a gida shine abin da yake falala ana fahimta haka ma'aikin Allah game da na Aisha ta karatu kaga hadisin na Aisha ta ce ita tana tunanin ma kamar Fatiha ko yake karatu amma ya tabbata iya karanta kuliya a raka farko bayan fatiha kullu a raka ta biyu bayan fatiha haka da na Aisha ba dan a gida yake ba za ta fita wannan magana to da a gidan yayi an fahimta sannan kuma ana karanta fatiha da kuliya ko fatiha da kullu ko aya ne ko bi a wata sura biya a tana an fahimta wallahi malamai da ita ce? a yau shi wa alaikum salam tambaya kan ne